da sake haduwa a wannan dare na laraba daren 23 ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 445 a ci gaba da karatunmu na ainihin wato littafi na manzumatu sulamil wusul ila ilmil usul wallafa ta babban malami al'allamatu hafiz ibn ahmad al-hakami za mu tashi baiti na 120 daidai a cikin wannan ainihin wato manzuma mai albarka قال رحمه الله وفي التمائم المعلقات إن تك من آيات مبينات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن, سي عن سماء للإسلام قالت وفي التمائم المعلقات in taku ayatin mubayyinati dangane da layu da ake ratayawa in taku ayatin mubayyinat idan sun kasance ayoyi ne waɗanda suka kasance bayyanannu ma'ana laya da aka rubuta ayar alkur'ani a cikinta kusan gardawa suna rubuta mawa mutane la abu abun ga ayoyin qur'ani a cikin fata ko a takarda sai a lullube ta da fata ko dai ayi laya ko ayi guru ko ayi kambu da za a dinga ratayawa a rubuta wata aya ta farin jini kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ta aya dangane da annabi Musa alaihi salam ta farin jini fa fa'alta fa'alataka ayat farin jini wa alkaitu alayka mahabbatan minni wa litasna'a ala ayni sai a rubuta ta idan aya ce ta kasuwanci wa ahallallahu albai'a wa harama riba ana so ya samu nasibi inna ilimi ne wa man yu'til menene wa qur rabbi zidni ilma ko man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira ko na abu makamancin haka hadda ma inda kawai shiriri ta ce ta la yazana wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa absar fa aghshaynahum fa hum la yubsirun da sauransu to idan ayoyi ne da aka rubu idan layoyi ne da aka rubuta qur'ani ciki sai ce falikhtilafu waqi'un bainas salaf an samu sabani tsakanin magabata cikin halaccinta ko haramcin daurata fa ba'dhum ajazaha wal ba'du kaf wasu daga cikin malamai sun halatta daura wannan laya irin wannan wasu kuma sun kame suka ce kar a daura daga cikin wanda suka halatta an ruwaito daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As da kuma nana Aisha radiyallahu anha sai dai hadisai wato riwayoyin zuwa gare su ba su inganta ba sana'ar ruwaito daga ainihin abu ja'far al-baqir sanan muhammadin al-baqir cikin ahlul bait an ruwaito halaccin daura layar da ta kasance min al-qur'ani ce daga gare shi sannan wata riwaya ce daga al-imamu ahmad wal ba'du kaf wasu kuma suka ce a'a kar a daura wanda shine fatawar da tafi karfi ita ce riwayar da aka yi daga Abdullah ibn Mas'ud sarahatan an ruwaito ta daga Huzaifa ibn al-Yaman an ruwaito ta daga Abdullah ibn Ukaym an ruwaito wannan fatawa daga da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tabi'ai kamar almajiran ibn Mas'ud duk sun tafi akan haramcin haka kamar yadda ibn Abdul Wahhab ya kawo cikin kitabut tauhid cewa ibrahimun naka'i yana cewa kanu wato ainihin ya karahuna tama'ima min alkur'ani wa min ghairi alkur'an almajiran ibn mas'ud duka sun kore laya wadda aka yi da ƙur'ani da wadda aka yi ba da ba da ƙur'ani ba kuma wannan ita ce ita ma wata riwaya ce daga al-Imam Ahmad kuma mafi yawancin mazhaba ta al-Imam Ahmad sun tafi akan haka sun mutaakhiru wal mutahaqqiq ulama sun tafi akan haramcin laya su Sheikh bin Baz Sheikh Al-Uthaymeen da sauransu sun tafi akan laya kowace kala ce haramun ne an gane ko wadda aka rubuta ƙur'anin a jikinta haramun ne ɗaura ta da ma'anar ana neman sauƙi ko neman la'anin waraka da ita saboda mai sau da bid'a ce alƙur'anin waraka ce tabbas wani nazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu na illa khasara duk alƙur'ani waraka ne amma ya za a yi amfani da shi a samu sauƙi shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suka ba a ruwaito annabi ya yi laya ta alkur'ani ba wani sahabi ba a ruwaito da abin da ake ruwaito daga abdullabin amri bin al'asu ba ko dai bai tabbata ba ko an karkatar da abu wato shi ba laya ba ce ba yara ne ƙananu ba su iya riƙe azkarai na ainihin shiga gida fita da abin hawa da sauransu aka sai ya rubuta musu a takarda sai ya rataya musu da in za su hau abin hawa sai su duba su karanta ko ai wanda ya daura laya shi ba karantawa yake ba kawai dai ya daura ni a jikin shi ya daura ni a jikin shi to shi kuma wannan ba a samun kariya da wannan duk inda hisin yake daga mumini zaga addu'a ce ake karantarwa mutum ya dinga karanta ta sai ya samu kariya an fahimta ko ala sheikh a cikin fatuhul majid ya kawo dalilai guda uku da za su karfafi cewa daura laya ko da ta alkur'ani ce haramun ne ke cewa saboda saddan lizari'a farko toshe kofar banna saboda mai daura laya ta alkur'ani ranar da aka bashi ta wani rubutun da wani daurawa zai kaga dan ka a bude wannan kofar sai aka ce duka a hakura sannan biyu yace a wanda yake daura laya ta alkur'ani zai bayi zuwa ga ya wulakantar da alkur'ani zai shiga magewaya da ita zai shiga gurare waɗanda suke almustaqdarat an fahimci wannan ai daga wannan ma kadai ya isa ya sa a ce ainihin wato a daina ɗaura laya sannan kuma na uku shine umumul lafazi umumul lafazi na hani da cewa inna tama'ima wa tiwalata inda ruka wa tama'ima wa tiwalata shirku lalle rukuya da ainihin layu da sihirul mahabba da ake nabi ta zaizai duka shirka sai dai layu dalili ya fayyace akwai layu wato rukuya dalili ya bambanta tsakanin rukuya ta shari'a da rukuya ta mi ta, ta shirka wanda jiya mun yi bayani a kai an fahimta ko to ita kuma tama'in ba wani dalili da ya fassala inda haka ne ko nassi idan ya zo a umumin shi a umumin shi ake barin shi a asali sai an, an samu wani dalili da ya khassase wasu afrad da suke cikin wannan umumin babu wani dalili da ya keɓance wata laya banda wata karkashin wannan inna ruka wa tama'ima wa tiwala tashirku lauma sai dai a ce shir wato layar da aka rubuta sunayen wasu aljani aljanu ana kamun kafa da su ko aka rubuta wasu kalmomi da ba a san me ake nufi da su ba sune talasim sune ainihin azaim surkulle da rubutun da baka san me ake ko aka rubuta alqur'ani da najasa aka yi laya da shi ko aka rubuta shi arribas aka rubuta shi ta baibai aka yi laya da kaga wulakanta alkur'ani ne to wannan kaga ita shirka ce babu shakka kafirci ne amma layar da aka rubuta wata aya da ta alkur'ani a bisa yanda ar-rasmul aniyan alkur'ani yake ba za a ce mutumin da ya hakan yayi shirka ba amma dai yayi bid'a dan annabi da sahabban shi ba su yi ba wa khairal huda huda muhammadin muhammadin sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين idan kula ya ta kasance ba ta alkur'ani ba ce ba ta sunna ba ce ma'ana ba a rubuta qur'ani ciki ko sunna ba wani abu ne can daban na shirkulli aka rubuta sai ce fa innaha shirkun wannan layin shirka ne bi ghairi maini ba tare da wato ainihin ƙarya ba almainu shine alkadhib shine ainihin alƙarya shine ƙarya wato ƙarya ita ma tana da sunaye kalar su alfirya kalar su alkazib kalar su almainu duk dai ma'anar shi ƙarya to babu ƙarya a ciki kai ko da fa layar qur'ani aka rubuta sai aka kawo wani sharadi sai aka sanya daga ce to wannan laya ba a ɗaura ta da rana sai da daddare wannan laya ba a ɗaura ta ainihin wato a rana kaza dole sai rana kaza in an ɗaura ta ba a cin abinci kala kaza to wannan sharaɗin aljanu suka ba da shi daga wannan ita ma ta zama to shirka domin aljanun da suke ba da irin wannan sharuɗa wato waɗanda suke mawa bokaye aiki ne wanda kuma kai tsaye aiki da boka irin wannan guri shirka ne kun gane ko bal innaha qasimatul azlami fil bu'di an sima'ulil islami bal ba ma haka ba ita wannan laya qasimatul azlam wato tana cikin bangaren neman sa'a da jahiliya suke yi da kibau su ne azlam ano wato siham kibiya jam'in kibiya su ne kibau suna neman sa'a da su aljahili fi zalikal waqt idan yana so yayi balaguro ko wani kasuwanci ko wani abu dai daga cikin sabgogin shi na rayuwa yana neman sa'a sai ya dauki kibiyoyi guda uku daya sai ya rubuta ayi guda ya rubuta kar ayi guda kuma ya batta ba komai ko kuma ɗaya ya rubuta amarani rabbi ta biyun ya rubuta nahani rabbi ta ukun ya batta ba ko sai ya girgiza su ya girgiza su sai ya watsar wadda ta hauro in ta kasance ita ce mai amarani rabbi kenan abin alheri ne wai sai ya je yayi idan nahani rabbi ce kenan sharri ne ba zai yi ba idan wadda ba komi ne kenan ya sake ya bugo ya yi foto ko ya bugo foto eh da wasu da shirme ne to sai ya sake zazzagawa to shine sai ya ce layar da ta kasance ba ta ƙur'ani da sunna ba ita dama wannan shirka ce daidai take ita shine qasimatul azlam daidai take ma'ana tana cikin bangaren azlam da Allah ta'ala ya ya haramta ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal ansab wal azlamu rijisun min amali shaiba kaga yace dauda ce daga cikin aikin shaidan an fahimci wannan ai fil bu'di daidai take da azlamu gurin nisa an sima'ulil islami daga alama ta, ta musulmi asima wato al'alama ta yi nisa da wato ba aikin musulmai bane ba ba aikin musulmai ne daura irin waɗannan layu da kambuna da guraye da ainihin wato sauransu ba هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو, شو أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم أيوة نا أبن غنشكو ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر رميت أو أو بعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والسفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة وإن دعا القبور نفسه فقد وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن أو الند أو الند لكذا يا كرم تو malam yace haza wannan kenan wa min a'mali ahli shirki na daga cikin ayyukan mushrikai min ghairi ma taraddudin aw shakki cikin ayyukan da shirka ne su babu wani kokonto ko wata shakka ma yaqsidu al-juhalu min ta'zimi ma lam ya'dhan Allahu bi an yu'azzama shine abinda jahilai suke nufata gurin girmama wasu abubuwa da Allah bai yi izini cewa a girmama su ba wato ko da a ce suna da girman nasu amma dai an ba su girman da ya wuce wanda Allah ya ba su wuce gona da iri sai ce kaman ya bi buqatin aw hajari mayyitin aw ba'd ash-shajari eh bi buqatin aw hajari babu hajar naka aw qabri maitin aw bi ba'd ash-shajari kamuna kaga bai kawo kabar ba kuma shi zai fi ko kaman ya bi buqatin aw hajari aw qabri maitin aw bi ba'd ash-shajari sai zama mait amailin dama shine asali asalin an ce al-mayyitu alladhi ashrafa 'ala al-maut ya kusa mutuwa shi ko al-mait al-mait shine wanda ya mutu innaka mayyitun innahum mayyitun yani satamut an gane ko kaman ya bi buqatin aw hajari aw qabri maitin aw bi ba'd ash-shajari kamar wanda yake neman tsari la za yaluzu yani ista'aza yasta'izu yana neman tsari bi buqatin da wani guri buqa shine al-makan min al-ard yana ganin wannan gurin idan yaje zai samu kariya au hajarin ko kuma yana neman tsari da wani dutse yana ganin wannan dutsen zai iya kare shi duk dutse dutse ne ko duk da ana sharrafa wasu duwatsu akan wasu ana sharrafa wasu gurare akan wasu ba za ka kwatanta ɗakin ka'aba da masallacin ƙofar gidanku ba ko na unguwarku ko na juma'a garinku amma duk da haka ba a ce ka bauta ma ɗakin ka'aba ba an gane ko ba za ka kwatanta alhajarul aswad da murhun gidanku ba duk da ba a ce abauta ma alhajarul aswad ba amma an yi umarni a sumbace shi a istilame shi a gurin tawafi wannan ta'abbudan shi yasa sai na Umar da ya sumbaci alhajarul aswad sai ya ce kai dutse inni a'lamu annaka hajarul la tadurru wa la tanfa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ita kai fa dutse ne baka iya jawo amfanin kami baka iya hana wani sharri kawai dai naga annabi ya sumbace ka ne shi yasa nasu in ba da haka ko kallo baka ishe ni ba to kaji masu tauhidi kaji masu tauhidi ko amma zan bid'a neman takalmin annabi ake abota mushi Allah ya sa duk ƙarya ce babu su ba wani asar da ya rage min asarin nubuwa na wata riga ko wani rawani ko duk yaudara ce ta yan bid'a har gashi yanzu ko eh su karibu har gashi an bidiya ɗare na hankali ya sun samu wata kwalba kasan da kuɗi ake neman kuɗi kusa aka yi musu wata kwalba ta musamman suka nemo wani gashi suka sa ta ce ai gashin annabi ne ana biyan kuɗi ana taɓawa ko a jiƙa ma ka sha ruwa an bidiya kai Allah ka kare mu da dillalan sharri ta bakin alkamaru ne ko malaman bidiya dillalan sharri wallahi haka ne Allah ka tsare mana imaninmu. To, daka wanda ke neman tsari da wani guri ko wani dutse, au kabari maitin ko kabarin wani matacce ya je gurin shi yana birgima, yanzu su shehu in yasi han motar su ma akwai sai ya damu ta ana shafa ta ana neman albarka. Tun ya je yana shehu, shehu, aikon gawo ta abin ga bidiyon wani tsoho, tsoho tukuk, sama nuna au tisa'una. ya shehu shehu shehu yana ta roƙon shehu wani magana a ce ai su tauhi suna ba su bautar wani Allah wannan menene in ba shirka ba shehun nan ƙaba ta kashe shi sai da ya buga kan ya mutu kaje kana neman ya baka lafiya in ma kura na maganin zawo eh taimakanta in kana lidhabi dawa lil bawasir falyudawi nafsahu kaje kana ta wani burgima a jikin kabarin shi bai iya hana ma 'ya'yan shi da da zuri'ar shi da matan shi ta gayyara da wulakanta ba ai ba wuce shekara biyu ba da aka kama jikan shi ko yanke da nafi sai kama su kai ta jibgar shi jikan inyas in yes na iya kare wani ya kare jikan shi kare jikan shi Allah ta'ala ka tsare mu aw bi ba'd ash-shajari ko neman tabarruki da wani ice ci ai wannan icen tunda annabi ya taba zama a jikin shi bari a je a kwashi albarka shi yasa sayyidina Umar yasa aka sara mi shajaratul ridwan wannan magariya din da aka yi bai'atul ridwan a karkashin ta idh yubay'unaka tahta ash-shajara a Hudaybiyah sayyidina Umar ya ga kauyawa suna kullaja kaya suna zuwa jikin icen suna suna kwasar tabarri yace kusari aka sare ta dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi lokacin Umar bin Abdul Aziz yasa aka rusa su Al-Hasan al-Basri yace da nakan shiga shi yakan shiga da i'tibar ne in yaga duniya ta mai ta ta, ta daure sai shiga ya kalla yace nan fa annabi ya rayu mu ma gode ma Allah ai muna samu alhamdulillah kaga su ba wani sharri ba yake kai su to jahilai suka dinga yan bid'a suka dinga zuwa suna shi Umar bin Abdul Aziz sai aka rusa gurin saddan lidhari'a ko wani yasa annabi yusuf sanda su annabi musa za su yi hijira ai sai da suka tono shi daga kabari suka tafi da shi haka yi wasiya shari'a su daban amma ta mu daban karka je kai wasiya ka ce in ka mutu a tona kabarin ka tafi da ana tona kabari amma saboda wani dalili almuhim yanzu ba zancen feko muke to da ka ice kaga ai zatu anwat ko hadisin abu marthad al-ghanawi yana cikin ahmad da sauransu cikin suna cewa lokacin da suna sababbin musulunta mushrikai suna da wata magariya da suke rataye ta kubbansu suna neman albarka daka su ma hudathawu ahadin bi islam sai suka ce wa annabi sallama ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq ka sa mana icen da zamu dinga rataye makaman mu muna kwasan albarka kamar yanda mushrikai ke ke kwasa sai alisalam ya ce Allahu akbar inna hasunan kultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li Musa dama haka tsarin yake kafuran baya suna koyi na, yanzu suna koyi da na baya ko kuma mutane dai abinda aka yi annabawan farko sai an ma wa'annan annabawa shi ne ce kun faɗi irin abin da banu isra'ila suka ce ma annabi musa me suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha wannan cewa suka iz'allana zata anwat kaga kenan ashe shirka ba sai mutun ya fito ya ce abun nan da nake bauta mawa na dauke shi Allah sa ne zama mushriki ba a'a in dai kana jiran haka to yaushe za yaushe za a samu kafiran ai abun sifa ake kallo da hukuncin aiki kawai ba wai sai mutun ya fito ya sa mu aikin nashi suna ba sai ya fito ya sa mu aikin nashi nashi suna ba dan su mushrikan makka su ba su taba cewa shirka suke ba Fir'auna bai taba cewa shirka shi gani yake fa kan daidai yake har ma wasiya da nasiha yake ma mutane shi qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wama ahadikum illa sabilar rashad samma tariqahu rashadan wa fil haqiqati kana ghayyan wa halakan halaka ce amma ya kira ta rashad to haka wato marasa gaskiya suke talfikin wato ainihin mazhabarsu da sunaye waɗanda suke masu kyau amma kuma a lullube akuya da fatar kura kun gane wannan ai lullube akuya da fatar kura shi yasa Allah ta'ala ya ƙaryata shi ya ce wa ma wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'auna ya batar da mutanen shi bai shiryatar da su ba ƙarya yake ba shirya bace to daga kaga itan nan annabi sai ya ce kun faɗi irin abin da banu isra'ila suka ce musa alaihi salam kaga cewa suka ija allana ilaha su kuma nan cewa suka ija allana zata anwat kenan zatu anwat wa in lam tusamma ilahan fa fil haqiqati ittukhidhat ilaha da abin da ake ganin shi zai amfanar ko zai cutar an rike shi abin bauta kawai da haka duk wanda yake da wannan kudirin ga shehin shi kowaye shehin to ya ɗauke shi abin bauta ko da ya fito ya ce bauta mai yake ko bai fito ya ce yana bauta mushi muttakhidan lidhalika almakani idan ka fi'li abid al-awthan mutun ya riki wannan gurin gurin idi da zai dinga zuwa lokaci bayan lokaci shekara bayan shekara wata bayan wata yana bauta ko da fa Allah yake bauta mawa a gurin ballantana yanzu bauta makabarin suke da suke zuwa kaulaha sabuwar madina ana dawafi a jikin wato ainihin kabarin wani shehu na ƙarya wannan irin aikin masu bautar gumaka ne kamar yanda su abu lahabin suke zagaye wato ainihin lata da uzza haka suke zagaye wa'annan qibab da wa'annan adriha din da waɗannan guraren waɗanda suke su ambace su da duk abin da za su ambace su ce halara su cewa ni ohode ثم الزيادة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام عيدا كفعل عابد الأوثان منفصل ثم الزيارة سنن إتا زيارة الشيء بشيء yuzkar ko magana ke ta da magana tun da yayi magana kan ziyartar kabari da ake abauta makabarin to karka dauka duka ziyarar kabari haramun ce shine zai yi bayani ai ziyarar mata ka so kashi kashi sai ce sa'an nan ita ziyara ta kabari thumma ziyaratu ala aqsami ziyaratul qubur yake nufi ta kasu kashi 33 ya ummatal islam ya ku jama'a ta musulmi fa inna wazzairu fima admara fi nafsihi tadhkiratan bil akhirah wanda ya ziyarci kabari idan abin da yake nufi da ke boye a zuciyar shi shine ya tuna lahira shine tadhkira ya je ziyara kabari dan ya tuna lahira thumma addu'a lahu walil amwati sannan yayi addu'a wa kanshi da matattu waɗanda suke cikin kabari bil afwi ta samun yafiya wasafhi da kauda kai daga ubangiji wato rangwame anizallati daga laifuffuka da suke aikatawa walam yakun shaddar rihala nahwaha sharadi na biyu kuma ya kasance a bai daura kaya yayi ziyara kaburburan nan ba daga wani gari zuwa wani gari shine shaddar rihal kai ya tashi takanas ta agadaz ya kama hanya zuwa niyame kawai don ya je ya gaida wani kabari to wannan akwai burbushin bid'a da za ta bayi zuwa ga bautar wannan Allah daka sai annabi ya hana ya hana shaddur rihal zuwa ko ina in ba masallatai uku ba ko masallaci ne sai dai guda uku kawai kaga daga nan ba za ka shirya ka ce kawai bari in je in ga masallacin Sultan Bello na Kaduna ko bari in je in ga masallacin Dan Fodiyo na Sokoto ko bari in je in ga masallacin wane da ke gari kaza ba a'a in kai haka kai kai bid'a ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai masallacin makka na ka'aba masallacin madina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin falastin na ainihin kudus su kadai ne guda uku nan zaka iya nikar gari ka je ka ka kai ziyara dan kai sallah a cikin su to ba a kulla kaya dan a tafi ziyarar kabari amma ka tafi ziyara gaida ‘yan uwanka sai ka tuna da wani da ya mutu ka ce to a kai ni kabarin shi in mai addu'a wannan ba laifi ba ne ba yanzu kamar ka je ziyarar masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ai kama annabu da ya kara ko ko in ce kama kanka ka je ka mai sallama ko kai addu'a amma ba dama ba kabarin ya kai ka ba idan annabi sallama za ka yi masalati daga nan ma an kai za a kai mushi inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighunani an ummati salam hadisin abu dawud da annasai shi Allah yana da wasu mala'iku wanda su aikinsa kawai su ji wani yama annabi sallallahu alaihi wasallam salati su je su isar mushi daga masu ba ma mai umara sako in ka je ka kai sallama gurin annabi saka ce ina gaishe shi ka bata ma kanka lokaci mantawa ma zai kila ya dawo kuma ya ce ma ya kai ga mala'iku da su ‘yan cika aiki ne, da kayi kawai za su ɗauka su je su kai. Walam ya kulhujiran sharaɗi na uku, kar ya faɗi magana ta saɓan Allah, alhujiru shi ne almasiya, shi ne kar ya yi bata magana ta nuna raki da nuna rashin yadda da me da ainihin ƙaddarar Allah, ɗan shi ne ya mutu, ko mahaifin shi ne ya mutu ya je jikin kabari yana na bani na lalace yanzu wa na gurin wa zaka babwa zai kula da mu bayan kai wa ina ubangijin ka kamanta da niyaha kenan wani yasa aka hana mata ziyartar kabari a farkon lamar dan suna da rauni a cikin bukhari da muslim annabi ya ga wata mata jikin kabari tana kwarma ihu yace mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri tace ilaika anni ido ya rufe bata san wa ke magana ba ki masa kai da Allah ka rabu da ni innaka lam tusabbi musibati dan ba kai aka jarabta da jarabata danta ne ya mutu bayan annabi ya tafi aka ce ke fakin shiga uku annabi kika ga ya ma haka tace la haula wala quwwata illa billah ta shiga wani hali Anas dan Malik yace fa asabaha mithlul mauti ta shiga wani hali kamar mutuwa ta fado mata da ka tai maza ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam tajid indahu bawabina ta ce a yara su lam a arifka ban gane ka bane ɗazu sai ce mata inna masabaru inda sadamatul ula kaga almuhim dai kukan nan da rakin da take wannan yasa aka hana ziyartar kabari ma duka maza da mata a farko daga baya ne da annabi ya ga sun gane sai ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah kaburburan nan za su tuna muku lahira ku dinga ziyarar kabari kun gane wannan ai to gurin ziyarar kabari cikin ladubban da ake nema bayan waɗancan guda biyun cewa sharaɗi na farko ya zama abin da ka ƙudurta a ranka don ka tuna lahira ne sannan na biyu don ka yi addu'a wa mamata da ke kwance da kuma kai kanka annabi in yaji yana assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insha Allah bikum yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'alullaha lana wa lakumul afiya kaga duka an yi musharaka gurin addu'a din sannan kuma bayan haka kar mutum ya yi shaddun rihal tazkiratun bil akhira da kuma addu'a tare suke dan ya tuna lahira yayi addu'a ko sannan na uku kar ya zama yayi shaddun rihal makabarta ta zama cikin garin da yake ne take ko kuma kan hanya ne hanya ta hada shi ba wai gurin ta yazo ba maqsadan sai dai kawai i'tirazan ne ta bujuru wannan sai aje sannan na uku ya zama bai faɗi maganar da Allah baya so ba kar yayi raki da kururuwa a gurin ziyarar kabarin nan ballantana kuma ya roki wanda ke kwance cikin kabarin wannan akhdaru shay'in kenan ka kauli sufaha kamar maganar wawaye da in san je kabari suke faɗin maganganu marasa daɗi wannan an haddafe hamza saboda darura shi'riya fatilka sunnatun atat sariha fi sunanil muthbatati sahiha ziyara kabari sunna ce da ta zo a fili a cikin sunnoni wanda suke tabbatattu ingantattu dan ya nuna maka ba hana ziyara kabari akai ba aw qasada ad-du'a wa tawassula kaga ya gama bayani akan ziyara kabari sai ya ci gaba da bayani akan asalin abin da yake magana kai na me shirka wadda take tana ainihin wato a fitar da mutum daga musulunci kamar yaluz bi buqatin aw hajari aw qabri maitin aw bi ba'd ash-shajari muttakhidan li dhalika al-makani idan ka fi'li 'abidil awthani sai ce aw qasada ad-du'a wa tawassula ci gaban kenan kun gane ko wancan bayani ne wato ainihin i'tiradi ya bujiro ne kawai a shai'u bi shai'u zikar kamar yadda muka ci yanzu sai ya ci gaba da bayani akan abubuwan da suke jefa mutum cikin shirka au da du'a a wata wasula ko mutum yayi nufin addu'a ko neman kusanci bihim da waɗannan mamatan da ke kwance ilar rahmani wai yana so ya kai ya samu kusanci zuwa ga Allah amma sai ya dinga roƙon wanda ke kwance cikin kabari jalla wa'ala yana neman kusanci zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka fa bid'atun muhdathatun dalala bid'a ce da aka kirkiro ta kuma bata ce ba'idatun an hadi dhir risala tayi nisa daga shiryatarwan manzon Allah sallama da ke dauke da sakon Allah wa inda al maqbura nafsuhu faqad ashraka billahi al azim wajahad in har ko ma roƙon wanda ke cikin kabarin yayi wai shi wannan ya roki Allah ne a gurin kabarin yayi bid'a ko yana so ya roƙi Allah shine ya taharra tilkal amkina yana ganin addu'a shi ba za ta ansu ba ko kuma yana ce abin da zai sa amshi addu'a shi ya je bakin kabarin wani shehi ya yi addu'a wannan bid'a ce kun gane wannan ko ni haka ne ka je masallaci mana domin shine ahabbul biladi ila Allah to wannan yayi bid'a yayi bata ta yi nesa da sunna ta annabi sausa sai ce amma in ya roƙi wanda ke kwanci a ƙabarin kamar da tsohon nan ya yi ta shehu yana roƙon shehun shi a jikin ƙabari kamar yadda suke tafiya wato ainihin ‘yan shi'a ke tafiya karbala ‘yan ƙadiriya suke tafiya ya sunan garin baghdad baghdad suke tafiya can inda kabarin abdulkadirin jailani yake ‘yan tijjaniya suke tafiyawa kaulaha ko kaulah da ke garin senegal ko su tafi maroko inda shi buzun nasu ya mutu tijjani to kaga su je roƙon wanda ke cikin kabarin in mutum ya roƙi wanda ke cikin kabarin nan to wannan fa in wa inda al maqbura nafsuhu in ya roki wanda ke aka burne cikin kabarin shi a karan kanshi faqad ashraka billahi al azim to wannan yayi shirka da Allah ya hada Allah da wani Allah mai girma wa jahad yayi musun sako na musulunci kuma shirka ba wai al kufru dun al kufri ba fa kafirci irin na su fir'auna ne yayi abu kafirci ne karara sai dai ba za ka kafirta mu'ayyanan ba in akwai jahilci tattare da shi sai ka mai bayani dan wani an ɗinke shi bai bai ne bai san inda ma aka dosa ba kun gane wannan ai lan yaqbala Allah ta'ala minhu ba abinda Allah zai karfa zai karba daga gare shi sarfan na wata ibada aw adlan ko wata fansa wata sadaka ko wani kaza ba za a karba daga gare shi ba fayafu anhu ballantana Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mishi id kullu dhanbin domin duk wani zunubi mushikul ghufrani yana kusa da a gafartawa mai yin laifin zai iya samun gafara akan laifin illa ittikhadhan niddi lirrahmani sai dai wanda ya riki kishiya ga Allah to fa wannan babu yafiya a hakkin shi domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك